أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Yadda wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan rana wadda muke kirga hudu ga watan Ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da biyar ga watan hudu miladiyar isa alayhi salam 2022 insha Allah za mu ci gaba da tafsirin harin biyu cikin suratu yunus da inda muka tsaya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى يقول إن كنت في شك مما أنزلنا إليك wato Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana yanda duka aka yi da bani Isra'il da yanda aka yi da Fir'auna Allah subhanahu wata'ala yake kokarin faɗakar da mu mu kanmu amma sai yi magana kamar yana yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda malaman tafsiri suke ce alkalamu bin nabi wal muradu ummatu magana dai da annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi amma wanda ake nufi da maganan sune al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce idan ka kasance a cikin shakka wato kana kokanto alhali manzo sallallahu alaihi wasallama baya kokanto don haka manzo sallallahu alaihi wasallam ce la ashku wala as'al ba na shakka kuma ba zan tambayi kowa ba an yi ne don mu to in kuma muna shakka ko kuma in al'umman ta rasulullah sallallahu alaihi wasallama suna shakka to duk wanda yake shakka fas'alil lazina ka tambayi waɗannan ya tsara ƙunan kitaba da suke karanta littafi min ƙablika gabaninka ka tambayi malaman yahudu da malaman nasara game da dukkan labaran da aka baka da dukkan bayanan da aka maka ka tambaye su za su maka bayani cewa abin da aka saukar makan nan gaskiya ne haka abubuwan suka faru domin wannan abin tabbatacce ne a wurinsu za su baka labarin gaskiyan abin da ya faru to da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan yace la ashku wala as'al ba na shakka ba kuma ma zan yi tambaya ba dan na tabbatar wato shehu radiyallahu anhu yace wannan zance an yi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ake nufi al'umman cewa wanda a bisa al'ada wanda yake so yi magana da jama'a to yakan yi magana ne da shugabansu a madadinsu shi ne aka yi magana da shugabanmu a madadinmu wato ya kai rasulallah sallallahu alaihi wasallam babu shakka cikin duk abin da muka saukar maka amma ka isar wa mutanenka duk wanda yake da shakka ga yahudawa da nasara nan wanda aka saukar da littattafai a zamaninsu ya tambaye su za su mata bayani cewa da ƙarya aka haƙƙo abinda ya zo maka nan gaskiya ne min rabbika daga ubangijinka fala ta kunan na kada kasance minal mumtalina daga masu kokanto na'am ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين wala ta kunan har yanzu dai kamar dai wancan magana da muka faɗa ana faɗin annabi ne ana rufin al'ummarsa kar ka kasance minan lazina daga waɗannan kazzabu bi ayatin lahi wanda suka karanta karyata ayoyin Allah sun ga gaskiya suka ƙi yin aiki da ita fata kuna ka kasance kuma minal khasirin daga cikin wanda suka tafi na'am إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم innal ladzina kaga waɗannan haqqat alaihim kalimatu rabbika wanda hukuncin ubangijinka na azal ya tabbata a kansu shine ma'anar kalimatu rabbika wato kalmar sa ta kun fayakun ko kalmar sa ta ƙudurarsa yanda ya riga ya gudanar da hukuncinsa al'azali kowa da yanda Allah ya yi shi kuma haka tsarin Allah yake baya canjawa mutum Allah ya yi shi sunansa mutum shi ne mai bautan Allah shi ne mai ibada shi ne mai hankali shi ne mai tafiyar da rayuwa da abubuwa duka sauran halittu duka suna masa hidima shin haka da aka yi sauran halittu an zalunce su ne ba zalunce su ba da Allah ya yi hukuncin cewa kai za ka hau doki ba shi zai hauka ba haka Allah yanke hukunci kuma haka Allah ya tsara tsarin rayuwa to shi doki za a ce an cuce shi ne da Allah ya yi ka kai za ka yanka rago ka ci ka yanka sani haka yanka kaji duk ba wasu bayan Allah bane suna da haƙƙi na rayuwa kake tafiyar da rayuwarsu Allah ya yi su don su biya bukatanka su ma kaji aka yanke musu hukunci za su ci fari za su ci kwari haka Allah ya yanke hukunci to wannan tsarin Allah ne haka Allah ya to tun azal mu ma haka ne akwai wanda tun tun tun tun Allah ya rubuta musu shakawa bayan da za a yi su samu sa'ada kuma adalcin Allah ne haka haka haka hukuncin Allah da tsarin Allah yake to amma dai an ba mutane uzuri an ba su abin da za a yanke musu uzuri shine an ba wa kowa hankali da ilimi da basira da tunani wanda zai iya cewa wannan abu mai kyau ne wannan abu mara kyau ne to idan Allah na nufin sa da alheri sai ya bi hanyar da za ta tserar da shi ta hanyar bambance mara kyau da mai kyau ya yi mai kyau din ya bar mara kyau din idan kuma Allah ya rubuta masa tsiya sai ya aikata mara kyau din sai ya zama hukuncin sa ya zamanto a shi ne halakakke shi ne dan wata ai irin wasu abubuwa da misali yan hakika suke yin nan ai halaka ce ta same su yi haka ne kamar yadda suke faɗa in sun sha giya ma ai Allah ne ya hukunta ko cikin tsarin Allah haka Allah ya yi tsarinsa in sun yi zina ma haka ne Allah ne ya kaddarta rayuwarsu dole haka za su tafi yi haka ne Allah ne kaddarta haka wanda bai yi kuma ba Allah ne kaddarta ba zai yi ba to shi kuma wanda bai yi ba haka Allah ya kaddarta kuma sai ya kaddarta zai shiga aljanna kai kuma dan hakika da Allah ya kaddarta maka haka sai ya kaddarta maka kuma hakan sai ka shiga jahannama eh shine ai hukuncin kenan ba wani abu bane yau idan ka ce hukuncin Allah ne haka ne al'azalan abadan Allah ya riga ya yanke hukunci dai yanda ya zalar da kai haka za ka yi to idan ya halitta ka dauka cewa ai shi kenan ai haka hakika ta nuna to shikenan haka hakika ta nuna kai dan wuta ne kai haka hakika ta nuna to wannan da yake cikin haka hakika ta nuna shi dan aljanna to wanda duk Allah ya riga rubuta dan wuta ne shine allazina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna duk yanda kai da su ba su imani ba dan haka yake ta wa'azin kai a rasulullah wanda suka yi amfani da wa'azinka kuma Allah ya sa suna da ahaliya na karban wa'azin su yi aiki da shi sai su karɓa sai su tsira sai su mutu sai su shiga aljanna wanda Allah ya rubuta musu ya ba su da ahaliya na karban wa'azin duk wasu abubuwa da za su zama dalilai da za su iya sa lalle mutum ya faɗa kai karɓi wa'azin sai ya zama ba za su karɓa ba sai su zama masu tsaurin kai masu taurin kunne masu ƙin bin gaskiya kuma su mutu kuma su shiga wuta haka Allah ya tsara na'am dan haka karka daina wa'azin ka ci gaba da wa'azinka walau ja'atuhum kullu ayatin wa'annan wanda Allah ya riga ya yi su summun bukumun umyun dinnan kowace irin aya ka kawo musu ba za ta musu amfani ba hatta ya rawar azabul alima har sai sun ga azaban nan mai raɗaɗi ranar da kuma in sun gani ce za su yi imani kuma imanin ba zai amfane su ba irin abin da ya faru ga fir'auna kenan na'am فلولا كانت قرية آمنت فنفاها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الكذي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الكذب في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين نعم فلولا كانت قرية babu wata alƙarya wanda Allah ya nufin halakar da ita amanar da ta zo ta tsira ta yi imani saboda idan halaka ya riga ya tabbata a kanta to sai kaga in in halakan ya zo kawai sai dai ta halaka tunani ma baya zuwa mata gare na cewa bari ta canza tun kafin azaban ya zo ta koma hanya mu daidaiciya ba wata alƙaryar da ta samu wannan ta yi imani fana fa'a imanu ha imani ta kuma yi mata amfani in la tsauma yunusa sai alƙaryar mutanen annabi yunus su ne kawai wanda a tarihi na annabta da tarihi na manzanci da tarihi na al'ummu Allah ya aka azaba ta doso su suka fahimci azaban tun kafin ta auku suka yi nadama suka koma kan hanya suka tsira sai dai ina kauma yunusa mutanen annabi yunusa ne kawai lamma amanu lokacin da suka ga azaba sai suka yi imani da suka yi imanin nan ka shafna anhum azabal hizi sai muka yaye musu wannan azaba na kaskasci fil hayatid dunya a cikin rayuwar duniya wa mata'anahumu muka jiyar da su daɗi ilahiyin har ya zuwa tsarewan ajalin kowa ajalinsa ya zo ya tsare idan mutane suka suka suka suka suka suka suka saba wa Allah suka kin imani ko da an ma mutum a ajalinsa cewa wani zai mutu ran kaza wani ko da an ba wa kowa shekaru to wannan wato lauhul mahawi wal isbati sai dawo ya aiki a kansa dama ya hun lahu ma sha wa yasbitu inda ummul kitab dan haka mutane an sa musu wasu an sa musu sharuɗa idan sun yi kaza za su kai kaza in ba su yi kaza ba za su kai kaza ba kamar da yadda kuka sani a cikin cewa wanda ake cewa wanda ya biyayya ga iyaye Allah zai tsawaita masa rayuwa ko wanda ya kaza to irin wannan dai abinda aka sani a cikin tsari na gudanarwa na Allah subhanahu wataala to waɗanda suka ƙi yin imani su sai a gaggauta musu ajalinsu gabaki ɗaya su mutu lokaci ɗaya a halakar da su to waɗannan da suka yi imani sai muka muka muka yaye musu azabin asƙarci muka kuma ba su damar rayuwa har kowa ya kai ranar mutuwan sai rasu shine mata nahumu ilahiyin yunus dan mata manzo ne da Allah subhanahu wataala ya aiko shi ya aiko shi magarin mausil a cikin yankin iraki to amma cikin Allah ya ɗan adam kowa da irin tsarinsa haka Allah ya ɗan adam idan ka san ɗan adam to za ka iya zama da kowa gwargwadon yanda yake mutane Allah ya yi su kashi-kashi ne to kuma har masana kimiyyan lafiya duk abubuwan da suke gwaggwada wannan ai wannan tsarin ne yauwa za ka ji an ce wannan jininsa group A ne wannan jininsa group B ne wannan jininsa group C ne wannan jininsa group D ne to tuntuni dama a tsarin ilimi na addinin musulunci na malanta akwai tsarin mu kuma tsarin ana ce mutum akwai a nari akwai ma'i akwai hawa'i akwai turabi to to haka muke yanayin gun- yanayin jinin ne yake sa ka zama haka idan kai ma'i ne haka rayuwarka zai zama ma'i idan kai hawa'i ne hawa'i hawa'in za a ganka in turabi ne turabin ne kai in nari ne narin ne to in kana taure da mutane in kai ka san wannan kowa za ka iya tafiyar da shi yadda ka ga dinga daga ɗabi'a su za ka gane wannan ga yadda yake to sai ka tafiyar da shi irin yadda yake to a haka Allah subhanahu wata'ala ya yi tsarin mutane don haka halitta ne jibiliya ce wani abu ne da ake ce jibiliya ta Allah jabalaka Allahu ala zalik to irin su annabi Yunus da su annabi Musa su nariyayi wuta wuta ne babu ba su sauki yawa to shi annabi Yunus yana cikin wannan yana cikin waɗanda suke cikin masu zafi yana cikin masu zafi to dai musu wa'azi yaga kawai sun nuna ba za su karba ba sai ya kufula me ya kufula kawai sai ya watsar da su ya ce wannan mutane halakaku ne kawai Allah bai halakar da su na'am da ya musu wa'azi ba su yi imani ba gabi ba alaihim sai ya yi fushi da su wa kharaja muhajira ya fita yayi hijira qabla an yuzana lahu tun ba bai tambayi Allah cewa to kaga ga yanda aka yi ba ai kun ga annabi Nuhu da mun karanta ya gaya ma ubangiji to ni fa da ka aike ni ga yadda mutane muke to amma shi annabi yunus kawai sai ya ya zuce ya fita abinsa wata wa'adahum annahum sayhulakuna ya musu narko da gargadi cewa lalle Allah zai halakar da su falamma ra'a qaumuhu amaratil azab lokacin da mutanen suka ga alamomin azaba ta doso raja'u ila Allah tabaraka wa ta'ala sai suka komo wajen Allah tabaraka wa ta'ala bi tawbati ta hanyar tuba suka tuba fa kashafa Allah anhumul azab sai Allah ya yaye musu wannan azaba din fara'a yunus annahum ma halaku sai annabi yunus ya ga to gashi nan dai basu halakan ba kuma da shi yana tsammanin kawai yana fita zai ga an halakar da su to bai ga sun halaka ba da ya ga cewa basu halaka ba shi kenan wa kad wa'adahu gashi kuma ya mutu narko wuta za azaba zai zo na halakar da su bayan kwana uku da yake kwana uku sun wuce ba halakar da su ba sai ya ci gaba da hijiransa bai dawo ba wasu suka ce wai abin da yasa bai dawo ba kar ya dawo su ce to gashi ba azabtar da mu ba dan haka ƙarya kake yi wasu suka ce haka ne shikenan ya je yawo jirgin ruwa zai hijira sai tafi inda ba gari ya rabu da garin tun da garin ba masu imani a bisa zatonsa inda bai san bayan ya bar gurin za su yi imani din ba shi bai san sun imani ba da ya gane sun imani ne da ya dawo to amma ganin azabin bata sauko bane shine ya dauka cewa to yanzu dai to ya kenan Allah ya yanke wani hukunci ne daban wallahi alam sai ci gaba da hijira ya shiga jirgin ruwa da ya shiga jirgin ruwa jirgin ruwa yana ta tafiya babban jirgi cikin manyan tekuna yana tafiya yana tafiya jirgi sai jirgi ya kama tangal-tangal yana son ya kife aka yi duk dabarun da za a yi ya gagara sai masu jirgi suka ce to mu fa bisa al'ada in kaga jirgin mu yana irin haka to akwai bawan da ya gudo daga garin su daga wajen mai gidansa dole ne a cire shi a jefa shi a ruwa sannan jirgi ya zama ya dawo kan ya dawo hayyacinsa to shikenan aka yi ta bincike waye ba wanda ya gudu ba a samu ba shi kuma bai kira kansa shi kuma bai gano inda abin ya dosa ba domin shi ba bawa wani bai gudu daga wurin kowa ba amma a hakika bawan Allah ne da ya gudu daga wurin ubangiji asalin a hikimance abinda abin yake nufi kenan to shi kenan don haka sai yake aka yi ta gwada mutane aka yi ta ƙuri'a ƙuri'a sai ta dawo sai ta sauka kan annabi Yunus to amma wannan bai kamata a ce shi ne bawan da ya gudu daga wajen ubangijin sannan ba aka sake ƙuri'a ta sake dawowa kan annabi Yunus aka sake ƙuri'a ta sake dawowa kan annabi Yunus wasu masu tarihi suka ce sai mutane suka ce to kai ne kawai suka dauke shi suka jefa shi cikin ruwa wasu kuma suka ce a'a shi ne da kansa da ya ga ya fito har sau uku yace to me nake jira ai dole ne in fita dan saura su tsira sai ya fada ruwa yana fadawa ruwa shak wani kifi ya haɗiye shi da ya haɗiye shi wani kifin ma ya sake zuwa ya haɗiye kifin da ya haɗiye annabi Musa din don haka kifin ya yi can cikin ƙasan teku sai zamanto ga zurfin ruwa ga duhun kifi na farko ga duhun kifi na biyu ga duhun zurfin ruwa ga kuma duhun dare da daddare ne to bai faɗaka ba sai da yake kifin ya can ciki sai ya ji kifaye suna tasbihi da yake su kasan bayan Allah ne wanda Allah ya ce musu kace ki sai ya ji kifaye suna tasbihi sai ya tuna cewa ya kamata yi tasbihi shine ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana faɗan haka sai shi kifin ya ji kaman yanda ka san ya haɗe garwashin wuta saboda wannan tasbihi na annabi Musa shine yayi ta wutsul wutsul yayi ta wutsul wutsul har ya ya zo bakin gaci ya amayar da kifin da ya haɗe shi ma kifin ya amayar da na cikinsa sannan suka ji lafiya cikinsa ya dawo lafiya to amayar da shi da aka yi lokacin har fatan jikinsa duk ya daɗe ya fara ya yi bururu kamar yadda ka san wuta ta ta ƙona jiki haka fatan jikinsa ne shine sai Allah ya tsirar masa da wannan yaɗiya da ake faɗa ko kuma kankana ne gashi nan dai abin da malamai suke fassarawa ta yi ganye ta rufe shi tunda tunda aka amayar da shi ko motsi ba ya yana kwance mai numfashi ne kawai abin da yake yi na to shi to shine wannan kisan shi annabi Yunusa eh shine Allah subhanahu wata'ala ya ce mata'anahum ilahin na ولو شاء ربك لآمن في الأرض جميعا أفأنت ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين نعم تشيء النبي يونس bayan an an an an an an hama yadda shi an sa yaɗiya ta zo ta lullube shi to wannan yaɗiyar sai ya zamanto ganyenta ya hana kuda su rinka zuwa suna damunsa balle su bata masa jiki kuma sai ya zamanto yana cin wannan 'ya'yan yaɗiya ɗin shi ne yake kamar magani a gare shi kuma da asuba sai allah yana turo wata kamar barewa haka sai tana zuwa ta tsaya a wajen daidai bakinsa ta sake nononta a kan bakinsa shi kuma yana tsotsa da haka har aka yi jinyarsa ya warke ya taso kwanji da ya ce masu to ai kai ne ai mutanenka sun yi imani ka tafi ka basu don haka ka koma wurin mutanenka ka je ka jawo su su dawo kan hanya mutum wato yaya za a yi mutum ya guji mutane dubu ɗari mutum dubu ɗari an sallama ila mai ati alfin a wai zidu dubu ɗari ko dubu ɗaya kai kai ka tafi kai kaɗan ka ka bar su su halaka ba zai yi walau sha a rabbuka da ubangijinka ya so la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da duk wanda suke bayan ƙasa sun yi imani dukkan su gaba ɗaya wannan ita ce wato hikimatin lahil adaliya haka ya shirya akwai muminai akwai inda ba muminai ba tsarin sani don haka ya rasu ya rasulallah karka ce shi manzo sallallahu alaihi wasallam kwatayinsa shine dukkan mutanen su musulunta shi kuma Allah na mai masa aka ba zai yi ba saboda rahamarsa da tausayinsa ga al'ummarsa so yake kowa ya imani kwaɗayin imanin sai yasa in ba su yi imani ba sai ya damu Allah subhanahu wataala ce ka bar shiga cikin damu da ubangijin ka ya so da dukkan mutane ga baki ɗaya sai su yi imani duk wanda suke duniya da babu kafiri kuma da zai zama haka Allah ce da ba zai halicce mu dama ya halicce mu ne don a yi jarrabawa yanzu ka buɗe makaranta kowa zai kowa yana cin distinction ba shi kenan ba kar ma mutum ya zo kawai a ba shi ko ba haka ba amma dole me yasa aka yi makaranta ana koyar da karatu ana jarrabawa ai saboda a gane wane ne duk yanda ka yi kuma a makarantanka da kokarin malamanka da sauransu ba yanda za a ce wai ɗaliban kan nan dukkan su wai masu hazaƙa ne kuma masu himma ne ko ba masu ba masu shiririta ko akwai mai himman da zaka samu da himman amma shiririta ne a ransa dan haka ma bai sa karatun a gaban sa to haka mutane to yadda duniyar ne yadda yadda makarantar nan take haka duniya take to kaga Allah subhanahu wataala ba bai halice mu dan dukkan mu mu zamanto mun zama mun yi imani ba dan jarrabawa ne yasa ya kawo mu dan haka wasu dole su ci jarraba wasu su zama fajirai wasu su zama fasikai wasu su zama muminai wasu su zama salihai wasu su zama siddiqai haka Allah subhanahu wataala ya tsara kuma akai aljanna gida-gida ita ma wuta zurfi-zurfi saboda kowa daidai laifinsa yau wani kafirin kafircinsa ba irin na wani kafirin ba ne don haka wani kafirin an kai shi kurkuku sai an ɗaure shi da sarƙa kuma an tura cikin cikin lalloki tukunna saboda munin halinsa wani kuma za a baje da tsallansa ai kaga ya dan samu dama dama yauwa to haka ne to Allah subhanahu wataala haka hikimar ta hukunta a cikin mashi'arsa afa anta tukurihun nasa to ya rasulullah zaka tilasta mutane ne hatta ya kunu mu'minina har sai sun zama muminai sai ka ci ka bi kowa ya ka cusa masa imanin ai ba za ka iya halitta imani a cikin zuciyarsa
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون وما كان لنفس بيوا غري أن تؤمن تي إيماني illa bi idnillahi sai da izinin Allah sai in Allah ya yarda sannan imani ya shige ta ta karfa wai da alur rijiza Allah yana sake azaba alal ladina la yaqiluna ga wanda ba sa yin aiki da hankalinsu an baka hankali da zaka yi aiki da shi don ka tsira ka bi hanyar tsira ka ci aiki da hankalinka to Allah subhanahu wata'ala sai zamanto ka tsatsi ka zama cikin mutanen ahalin shaqawa kenan tunda ka damu ka zama ka zama cikin ahli shaqawa sai Allah subhanahu wataala ya ya azabtar da mai wannan hali shine Allah subhanahu wataala yake cewa wato idan Allah riza sai ya sanya azabar sa alal ladina la yaqiluna to wanda suka kin aiki da hankalinsu Allah yana magana alladina la yaqiluna da yawa cikin alqur'ani saboda wannan hankali ba a maka shi ka ajiye ba kamar yadda kwararren bio ne zai gaya maka zai koya ma mota sai ce to kaga motar nan da ka shiga kaga duk abin da ke cikin motar nan domin ka aka yi idan matsala ta faru laifin ka ne ba abin da ba a ce ka yi amfani da shi ba duk an sa ne dan ka yi amfani da shi miron nan dan ka kalla ne sai ka ki kallo kai kana gadaran kai gwanin direba ne ko ba kama ka kalli direba miron da zai nuna ma baya ka kalli na nan kalli na nan an baka ne ko ba haka ba an baka burki ne don ka taka in ka ga alamun matsala ko an baka fon ne don ka gargadi wanda yake tun karo ka ka ga alamun bai ganka ba ko alamun hankalinsa baya jikinsa to duk abin da ya faru laifinka ne tun da kai ne kaki taba fon don ka sa mutumin ya kauce ko kai ne kaki yin amfani da burki kace ai za ka iya wucewa kai ne kaki sa miro to to haka ne halittar dan adam shi ma Allah ya masa ya sa maka hankalinka ne don ka yi aiki da shi ya sa maka idonka ne don ka gani da shi kuma gani irin na basira na lura ya sa maka kunne ne don ka ji shi yasa ya zargi ma wanda suke sun fi dabbobi mu ne ce lahum a'yunun la yabsiruna biha ko lahum azanun la yasma'una biha to kaga wannan duka ai to lahum uqulun shi ma bisa kaddarawa la yasma'una biha ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala wala yarta afala ta'qiluna to ai ya samu hankalin ne dan kai aiki da shi to in ka ci yin amfani da shi to ka yanke ma ka yanke wa kanka uzuri a wurin Allah baka da uzuri duk abin da ya same ka kai ka jawo wa kanka shine Allah subhanahu wataala ya ce waɗanda ba sa da hankali ba sa amfani da hankalin su ai ba ba su da hankali bane ba ma hukata bane suna da hankali a nan da ka gansu duk da kake ganin su ai ba ma hukata bane inda mahaukata ne da an musu uzuri ma ba za a azabtar da su ba ko ba haka ba a akwai hankalin ne suka ki aiki da shi ko suka gane suka ki gane ba ko suka gane kan zuciyarsu ya hana su yi aiki da abin da suka gane din duk abin da yake faruwa ga har musulmin ma abin da yake faruwa gare shi kenan da hankalinsa ya gane amma son zuciyarsa ya hana shi ya gane ko takabburanci ce duk da na gane wani ne zai gaya mun karfa dan yi mun ko ba haka ba to shi ne ta Allah tabaraka wa ta'ala ce azabarsa tana tabbata ne ga waɗanda ba sa aiki da hankalinsu tunda ba su da aiki da hankalinsu sai mu ɗauka ma ba su da hankali na'am قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا to يؤمنون Allah ya nuna mana wani ya buɗe mana wata kowa ulun zuru Allah ya ce ya rasulullah ka gaya wa mutane ku duba duba ba an baka ido ba an baka ido na gani an baka zuciya na fahimta an baka kunne na ji an baka hankali na fahimta to ka bar su ma kawai ka ce ku je ku ya halittun Allah mutane ku yi duba ma za fi samawa ce me a cikin sammai duba baban za Allah ya yi samman nan wal ard me yake cikin kasai ku duba ba sai maka ka duba sammai za ka ga kaza ba ka duba kasai za ka ga kaza ba nan ana taƙaitawa ne dama an riga an gaya maka ko alladhi ja'ala lakum al-ardha mihada wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an suna nan irin su da yawa ko to duk dai yanzu an taƙaita aka ce kawai ku dubi sammai me a sama dubi kasai me a ƙasa wato ayoyin Allah idan ka dubi sammai me a ciki ayoyin Allah kana ganin taurari kana ganin rana kana ganin wata kana ganin girgije kana ganin abubuwa dai ga sunan malakutus samawati ka duba su sun ishe ka wa'azi wal ardi ku duba ƙasa duwatsu dabbobi itatuwa mutane da sauransu aikin ɗan adam fa kaɗan ne Allah ne ke aikinsa na a zahirin aikin ɗan adam kaɗan ne yau kawai a ce mutanen duniya an ɗora musu zuba gas ɗin da zai sa rana ta yi ta aiki ko kuma an ɗora musu neman gas ɗin da zai sa wata ya yi ta aiki babu tsayawa zai ka gani ko kuma a ce yau duk wasu itatuwan duniya mu za mu je mu musu bayi kaga a ce aikin mu dan kadan ne dan ya abinda muke yin noma ne na ciyawa ciyawa muke ci su ne muke musu wahala manyan itatuwan ma ga su nan yanzu gashi nan mun daddasa su za mu rene su akwai wanda Allah ya ba mu dama mu musu hidima na yan shekaru daga lokacin su a ko an yaye ku su za su ta tsotson ruwan sa daga inda suka sa daga inda Allah ya ga dama cikin ƙasa manya manyan itatuwan nan wa ke zuwa yana musu bayi ga na jeji nan babu to waɗannan abubuwa baka san Allah ai Allah ke wannan aikin ba to shine Allah yake ka duba abin da ke cikin sama samawa ce da abin da yake cikin abubu ya fi sai ya sa ka san akwai Allah kuma kai imani da shi ka bi shi to amma ganin waɗannan ya sa mutane sun yi imanin bai sa sun yi ba sai Allah ya ce wa ma tudunil ayatu wan nuzur to wa'azi Allah yana yi ta fuskar biyu ne ayoyi ma fi samawa ce ma fi duka ayoyi ne abubuwan da yake faruwa ga mutanen da ba mutanen kirki ba su yi abubuwan sakamakon mummuni ya same su duka ayoyi ne ko fi an fusu ku kanku Allah ya sa ayoyi cikin ku kai in ba man in ba dabba bane kaga wani ya ci amana ga irin sakamakon da ya same shi to ai kai ma ya kamata ka ce to ya kamata in nisanci cin amana ko ba haka ba to wannan fi an fusu kenan ga kuma fi samawati ga fil ardi ko kuma ga nuzuru nuzuru shine tun daga annabawa har zuwa dukkan malamai masu su kuma suna bude baki suna gaya maka kai aikin da aka yi wa dan adam fa yana da yawa duk wannan fa su akan ka shirye ne ga na ayoyin sammai ga ayoyin kansai yamurruna alaiha wa hum anha mu'riduna ga kuma masu ga ga ayoyin kai cikin rayuwa ga kuma nuzuru wanda su kuma suka fito ma suna ce maka ka duba kazan nan fa ka bar kaza ka yi kazan nan fa ka bar kaza kazan nan sakamakonsa ba zai kyau ba shine annabawa suka zo da shi suka kuma gadarwa bayin Allah malamai shi yasa ma Allah bai ta tsafta abin akan annabawa ba sai ya ce fasalu halal zikiri saboda yasa annabi shekarunsa yan kaɗan ne za su kare ya bar magada magadan ba kuɗi suka gada ba dukiyarsa ba abinda suka gada aikinsa ne suka gada to su ma duk suna ƙarƙashin nuzuru ne to amma duk da haka ya sa kowa ya zama mai imani to Allah ya ce ma tugunil ayatu ayoyi wannan zuru da masu gargadi ba sa wadatarwa an qaumin la yu'minun ga mutanen da Allah ya busar da zuciyarsu dama bai sa za su yi imani na'am fa hal yanzimuna illa mithla ayyamin ladina qalaw min qablihim qul fantadhirun inni ma'akum min al-munqadhirin to an gama muku hujja an gama muku hujja ga ayoyin cikin sammai ga ayoyin cikin ƙasai ga ayoyin tsakaninku ga yau da gobe ga wa'azi amma duk da haka mutum ya ƙe ƙasa ƙasa ya ƙi karfa to wanda ya zama haka hmm? mahaliyan tazuruna masu irin wannan hali na ƙaryata annabawa da ƙin bin maganan masu wa'azi da sauraron kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma akwai abin da suke jira ba su jiran komai an gama musu komai yanzu me suke jira ba wani abu suke jira ba illa misal ayyamin lazina kalau min qabli sai dai irin kwanakin da ya samu mutanen da suka gabace su daga cikin kafirai irin su ko fajirai irin su ko takadarai irin su in mutum ya riga ya lalace ya zama takadari ya zama ya zama dan dan guguwa ba ma dan iska ko ma haka ba to an iyaye sun yi nasu malamai sun yi nasu masu nasiha sun yi nasu to me za a yi kuma sai a jira irin abin da ya samu irin sai ya same shi kawai to shine Allah subhanahu wataala ke wannan kafirai me ba a yi ba ga ayoyi an nusantar da su an ganar da su an nuna musu sammai an nuna musu kasai ma annabawa sun yi wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallam kai iya naka to ba ka gama naka ba to me me kamata kuma yanzu ai sai a jira kawai ba abin da ake jira da su sai irin abin da ya samu waɗanda suka gabace su illa misal ayyamin ladina khalaw min qablihim irin abubuwan da ya samu waɗanda suka gabace su masu hali irin nasu shi suke jira yanzu to tunda abin da suke jira kenan kul ka gaya musu fantaziru ku jira inna ma'akum muntazirin mu ma muna nan muna sa ido muna jiran mu gani abin da ya same su zai same ku ko ba zai same ku ba
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين to shikenan haka akai duk annabawa haka suka ya rasulullah sun yi wa'azi sun nuna ayoyin Allah na sammai sun nuna na kasai sun yi kokarin su mutanen su wanda suka bi su sun bi su wanda Allah ya rubuta masa shiriya ba ya ke kasa kasa yaki kuma aka sa masa idanu da aka sa masa idanu Allah ya yi hukuncin sa yanda yake yi to Allah ya ce haka muka yi tayi sun manuna jillazina sannan sai mu tseratar da sun manuna jiru sulana sannan sai mu tseratar da manzannin mu idan wannan abin aka yi jiran in abin da Allah ya hukunta ya zo a ruwan tufana ne a'a ruwan wuta ne a'a kirce ƙasa ne a'a duk abubuwan da ya samu kafaran baya to idan ya zo sai mu tserar da manzanninmu wallazi na amanu mu tserar da wanda suka yi imani da su daga wannan halaka kazalika yadda ka ga mun tserar da wa'yancan haƙƙan alaina muka wajabta wa kanmu nuna jil muminina mu tserar da muminai muminan zamanin kama haka zamu yi haka Allah kuma ya yi ba su ji wa'azi ba ba su ji nasiha ba suka ci gaba da kafirci suka matsa wa annabi suna ganin kamar alheri ne su rabu da shi su huta suka nemi kashe shi Allah ya tsayar da shi ya koma madina ya je zamansa suna ganin sun zauna lafiya yana fita madina ba su sake zauna a cikin jin daɗi ba dukanin azim yunwa damuwa tashin hankali haka ita samun su dabbaransu ta wurin kansu ya sa suka ce ma mu bi shi madina mu je mu yi maganin ka ko sai Allah ya tsince shaidanun sai Allah ya tsince masa shaidanun ya kai masa su badar suka je domin su je su ga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bar talakawan da ake wautar da hankalin su shaidanun suka je badar aka yayyanka su aka jefa su cikin rijiyoyin badar kaga an rage muggan iri ko duk wanda ya zo ya zo don ya kashe annabi sai da aka kashe shi a can duk wanda annabi zuwa masa ƙasa lokacin da ke fita yana karanta surta ya sun sai da ya zama garin guba aka bada masa suka mutu ba kaga abin da ya samu wanda su sun ɗauka jira ake a kawo azaba daga sama al'umman annabi kuma Allah ba haka dai mutu ba suka suka kwashi suka kwashi kashin su a hannu suka koma maka suka yi ta koke koken su suka sake shiryo yaki suka zo ba nasara su sake shiryowa su zo ba nasara su sake shiryowa su zo ba nasara a ce a to ai ku sani ba ma wata tana zuwa tukunna gabaki ɗaya makan ma za a je a karɓe ta ne don haka aka ce manzo Allah ya shirya ya je gabaki ɗaya ma ya karɓi makan ta dawo hannunsa kuma lokacin duk sauran kafiran wasu sun daɗe da rubewa a ƙasa to ba yanda Allah yake yi ba kenan to Allah subhanahu wataala ce to kaga mu'minai fa lokacin sayyidina Abubakar suna ina suna nan sayyidina Umar na nan sayyidina Uthman na nan sayyidina Abbas na nan mai Allah mai mai su na nan wa'inda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tsira suka zama su ne manyan bayin Allah zababbu to Allah ya ce haka muke yi kuma haka za mu yi wa mu'minan kama mu tsayar da kai da sahabbanka daga wannan azaba da kafirai suke tsandana muku na'am قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين قل كتير يا أيها الناس يا كو كافر مكة دلوك تندسوا أكي وأما أنا أي حد كافر يمزي in kuntum fi shakkin min dini in kuna shakkan addini na ne yasa kuka yarda to wai ba baka yadda da addini ba to me zaka yadda da shi ne yanzu baka yadda da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zaka yadda sai dai ka dauki shegantaka amma duniya kaf yanzu babu wani abu da zaka nuna nuna da ya kai addinin Allah sauran duk shegantaka ne kai kanka ma shi kansa me yi in ka same shi zai ce masa zai nuna ma shegantaka yake yi yawa to idan har kuna shakkan addini na cewa ba gaskiya bane fala abudul ladina ta'buduna min abinda kuke bauta ma ba Allah ba to ni ba zan bauta masa ba gumakan naku ba zan bauta musu ba duk abinda kuke gani shine abin bautan ku to ba zan bauta musu ba ina sanar da ku ku yanke kauna daga wai in dawo in zama mai bautan gunki wannan kan har abada ba zai faru ba walakin sai dai a abudullah ni zan bauta wa Allah wanda na yadda shine Allah sai aka ce allazi ya tawaffa ku wanda yake kashe ku ai ko kana shakkan Allah baka shakkan akwai wanda yake kisa ko baka shakkan dai kaga wani ya mutu kaga wani ya mutu a son sa ya mutu a ganin damar sa inda yana da hanyar da zai tsayar da kansa ko dubu nawa ne ba zai kace dan ya tsira ba to in dai ka san Allah ka san kana mutuwa to wanda yake wannan kashe kadin da ƙarfinka da ikonka da kuɗinka da dabaranka da mulkinka kana ji kana gani a zuware ka a je a tona ƙasa a binne ka ko kai ne shugaban duniya kuwa kana cikin mutane cikin gatanka cikin waɗanda kake ganin kana gadara su ne alfarmanka sai a zo a ce to shugaba ba ya rikice sai a ɗaga ka lokacin su menene odilak su wane ne su bodyguard sai dai haka sai su yi tagumi kowa shi ma jikinsa ya yi sanyi yana jira yana tsoron nan da nasa za ta zo sai a fitar da kai a ce ai unconscious an ɗauke shi unconscious to hospital shugaban ƙasa ne kai ko gwamna ne kai ko menene haka take faruwa ko najeriya ba mu najeriya mu kan ma ya ishe mu wa'azi shugayoyin shugabannin ƙasa nawa ne yana kan mulki aka ɗauke shi aka yi waje da shi sai sai ai babu sai a dawo ana ɓoye-ɓoye yanzu a faɗa ne ko a yi aikin Allah ne ya riga ya yi aikin sai an sanar ƙarshe da sai a ce to jama'a mu dai ya kuri kawai shugaba ya tafi sai naɗa wani mai liko ko ba haka ba to wanda yake wannan aiki shi zan bauta mawa tunda ni shi zai kashe ni to shi zan bauta masa kai ka je karka ka bauta ma wanda ba shi yake kashe ka ba ka bauta wa wanda ransa ranka ba a hannunsa yake ba to ni Allah zai sai ce sai Allah ya kawo wannan hikima duk abin da ka ji aya ta zo da shi akwai wani ishara da yasa aka kawo wannan lafazin ai dama san Allah tuntuni tuntuni can Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa ka gaya musu ni lakin a abudu mene Allah dun bauta wa Allah to amma me yawa kai baka san Allah baka ce kai to Allah zai tawaffa ku wanda yake kashe kunna in baka san Allah ba to wannan da yake kashe ka ko baka san sunansa ba to shi shi ne kashe kan nan shi zan bauta mu wa umirtu kuma umarce ne an akuna in kasance minal mu'minina daga masu imani nan wa an aqim wajhaka lid-din hanifan wa la takunanna minal mushrikeen wa an aqim wajhaka lalle ka tsayar da fuskar ka mafuskantar ka lid-din ga wannan addini hanifan kana makarkace ga barin dukkan wasu addinai addinin musulunci kawai shine zaka fuskantar da mafuskantanka zuwa gare shi wala takunanna karka kasance minal mushrikina daga waɗanda suke tara Allah da wani cikin bauta
wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin na wala tad'u min dunillahi karka bauta ma wani abu kwama bayan Allah ma la yanfa uka abinda ba zai taba amfana maka komai ba baya da cin ka baya da shan ka baya da lafiyan ka baya da ciwon ka baya da kashe ka baya da raya ka kai dai ka san Allah an gaya maka amfanin sa gare ka allazi yutimuni wa huwa yusqin ko wallazi yumituni thumma yuhyin wa idza maritu fa huwa yushfin ko to wa yake maka wannan akwai wani wanda zai ma wannan likita ma an kai to yanzu sai mu zuba ma Allah ido ya yi gama ya gama dabarun sa bace nan ko ba haka ba to to ni wanda yake mun wannan shi zan bauta ma ba zan bauta ma wanda baya amfani na ba min dunillahi ma la yanfa'uka karka bauta ma wanda baya amfanin ka don ka bauta masa wala yadurruka ba zai cutar da kai ba in baka bauta masa ba ba abin da ya iya da kai kai ne ma mai amfanin ka musamman gunki gamma kai ne kake ta wahala a kansa shafe-shafe kullum kwalliya kullum share kura kullum ai gara ma mutum yana iya yi makansa wanka ya sa riga balle gunki kan ko to mutum din ma baya amfana wa kansa komai baya jawo wa kansa baya iya cutar da kansa da komai sai da abin da Allah ya duk waɗannan halittun Allah karka bauta musu fa in fa'alta in ko ka yarda ka aikata haka fa innaka min az-zalimin lalle kana cikin az-zalimi Allah ya tankawo manzon sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah zai bauta muki zai zai zai bauta wa dodo ko ko aljani ko mutum ko wani abu nan duk Allah ya san annabi da ma shi Allah ya yi shi ma ratibet ne ma ba zai haka ba to amma me yasa Allah baya kiran mu ya kira shi shi ne ya kamata mu sa hankalin mu a wurin idan Allah ya gaya wa annabi haka shi ne ma'anar alkalamu bin nabi wal muradu mutu idan Allah ya gaya wa annabi haka wai ana maka izina ne shugaban kama bai wuce a gaya masa wannan maganan ba balle na'am وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بكير فلا راد لفدره يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم
shi Allah da aka ce ka bauta masa shine mai amfanin ka shine in zaka cutu ma shine to ka sani in yusibuka in in in in yamsaka Allah idan shi wannan Allah da zai shafe ka bi durrin da cuta ciwo ya kama ka fala kashi falahu ba me yaye maka wannan ciwo fa illa huwa sai shi Allah wa in yuridka bi khairin idan Allah na nufin ka da alheri fala rata ba wanda ya isa ya tunkuɗe yayi raddi li fadlihi ga wannan fadala da Allah ya turo maka sai a gama daram sai ka samu ko aya ce da Allah a buga ka buga baka samu ba kayi kayi dan wani abu ne sai Allah ya makala maka sonsa kana jin kai babba ne ka je nan kai fadanci ka kama kafan wannan ka kama kafan wannan duka ka cire kuɗi mai dimbin yawa ka kashe sam eh me me abin kana ganin su kamar mai sauki ne babu don me wannan Allah bai yi nufe ka da shi ba wani abu ne kuma kai baka sa ba ba ka ma daga ido ka damu da shi ba an doke ka da shi wani ce kar ku bashi kar ku yi kar ku na shi kar ku bi shi kar ai dai a zaga a zaga a buga a buga sai a zo a ga daram Allah ya dora ka kai
wani yana jin haushi ya isa aiwa ne mallaki kaza ya zai toshe nan ya toshe wannan kafa ya toshe wancan kafa ya toshe wannan kafa ya toshe ina Allah aradat Allah aradat Allah bi khairin fala radda li fadli ba wanda isa ya juyar da wannan falala sai dai ya zauna ya tsuguna gaban ka ibara saboda haka Allah subhanahu wataala ya shirya to wannan shi ya kamata ka bauta masa yusibu bihi man yasha'u min ibadi shi alkhairi ko sharri ko ciwo ko lafiya ko arziki ko talauci ko mulki ko rashin mulki Allah shi ke samar da shi ga wanda ya so daga bayansa kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u kuma shi ne mai azurta wanda ya ga dama bigairi tsari inda Allah ya rizuku mai sha bigairi tsari wanda ga tsaban nema kullum wahala shiga nan ya buga nan ya buga nan ya yi wannan ya yi wannan ya yi wannan har ya gama rayuwarsa bai wuce cin abin da zai ci a cikinsa ba wani kuma ana ta ai shi ne malalaci wannan malalaci zai ga ya taso shi kuma kaman ba sun abin yake yi ba sai ga abin na taruwa yanzu wanan ne yayin da gashi biji-biji gashi kaza wai a wasu ce wai mai nauyi wai samu ya fi iyawa ko wai hawan dokin dan maciji za a ga wani gashi nan biji-biji wani haka haka sai ga an naɗa shi mai mulki sai an naɗa shi kuma mai mulki kuma ka yi jayayya da shi ka shiga uku ya sa a yi ta dukan ka saboda haka Allah ya shiri haka Allah ya shiri wai rainin rainin har yasa ka rinka ganin kai ba za ka yi umurni ba za ka yasa ai ta dukanka yasa aka maka aje a tsare ka wato dil mulka man ta sha to haka Allah subhanahu wataala yake yi to Allah yake yana ba mu wanda ya ga dama ne daga bayinsa huwal ghafuru shine mai gafara ga bayinsa arrahimu mai jin kansu a lahira amma jin kan bayansa mu'minai a lahira nan قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل wanda gaya muka ce ya ayyuwa nasu ya ku mutane ya ku kafiran maka su ne wanda ake magana a lokacin da su ƙarja a kuma alhaƙo to a sura fa ta gangaro ƙarshe kenan an zo za a rufe magana an yi wa'azi an yi wa'azi an gama komai yanzu za a rufe magana maganan ƙarshe za a yi a wannan sura gaskiya dai ya riga ya zo muku min rabbikun daga ubangijin kuma ni hita da wanda ya shirya fa inna ma ta dilin nafsi yana yi wa kansa ne ba shiriyan ka ba zai amfani malam ne maka wa'azi ko amfani annabi ko amfani wane ne ba kai za ka amfani kanka shi kan ya riga ya gama nasu wa man balla wanda ya bata yaki shiriya fa inna ma dillu alaiha mummunan sakamakon batansa yayi wa kansa don a kansa za ta koma
don a ce a yi wa malam wani kaza ba kwana shekarun jiya ne ko a ji ana ce an cire wani limami a abuja don ya yi wa'azi ya faɗi gaskiya ya aikin banza har jiya jiya ana ce an naɗa shi wani sabon limamin wani masallacin juma'a to ya za ka yi wannan ma dan kai ya sama muke dagewa muke ce mu mu gina masallatan mu yau in kace ka ci da limamin juma'a yayin da masallaci na in kafa juma'a na za ka yi da ni bayan da za ka yi da gida na ne masallaci na ne sai yanda na ga dama na shirya ko ba haka ba amma inda masallacin ka ne na je ina ina dan buraki tsara kuɗe in da ga dama sai ka ce ka ture ka kore ka kore ni saboda haka abu ne yanzu limancin juma'a da nake guri nawa bayan wannan aka nemi in je in yi juma'a nake na rike wannan gurin dai nace nan ne asali na rike gurin to an yanzu duniya dan kazo kawai wani yayi wa'azi bai maka ba wai ai kana iko da gurin ka ta ka cire shi aikin banza aikin wuri ai kamar yadda ke ce ne radiyallahu anhu eh eh tun da an fara mana haka tun da aka yi muka je muka yi muka yi bataliya muka je muka raka shi aka je aka yi jihadin mai sau aka bude muka bude masallacin juma'a mu har muka dawo na ce shi mu ai aka bude mana kofa ya ce na mutane kawai muna jin su a ce mu ba sa ganin mu da daraja ba ka da shi ne yazo yi nashi juma'a shi ma ya bar ma na turun din yazo ya kafa juma'ar sa saboda haka duk wanda ya malami ke shegantaka ka kafa juma'a ka kafa masallacin ka da mu ba yan tawaye bane mu muna jin masu mulki saboda a biyu su a zauna lafiya amma idan mai mulki yana shi baya son mu duk da bin sa da muke duk da girmama shi da muke ga wasu can suna zagin da suna kafurta suna tsine masa bai ga wannan ba mu kuma ya ga mu ma mu da muke biyayya gare shi ma zai wulakanta mu to bai kamata ma mu saurare shi to yanzu ka shar an nada shi babban limamin masallacin juma'an NNPC don an cire shi a na majalisa a na yan majalisa ya dawo na NNPC to kaga da ai aqidar mu da shi ba ɗaya ba amma mun a tare da shi tun da gaskiya ya faɗa tun da abin da ya faɗa gaskiya ne ba za a gaya muku ba za a muku nasiha ba shi din nan yana daga cikin wanda suka tsaya kai da fata suka ga lalle lalle an zaɓi wannan gwamnati kuma ba zai mata nasiha gaya mata abin da ya kamata mutane suna cikin bala'i sai a kawo malamai su kawo bakin su yi shiru to kar ku sake zuwa ku ce malamai su yi addu'a a samu zaman lafiya in haka ne to saboda haka za aka zo ƙarshe shine Allah subhanahu wataala ce to gaskiya dai ta zo muku wanda ya shirye don kansa wanda ya bata yana bata wa kansa wama ana alaikum bi wakilin ni ba dora ni cewa yana bi ku gida gida kowa ina tura shi ina kora shi ina kai shi wajen da zai bi zai bi Allah daidai ba in na ga maka na gama na'am واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبي ما يوحى إليك كي يا رسول الله كبي كوي أبند أكا أيكو مسا صلى الله عليه وسلم kabi abin da aka maka wahayi aka ce shine addini wanda ka sanin nan shi za ka yi kuma wannan shine wajibin kowane malami ya yi abin da ya sani amma da yawa daga cikin wasu sun zamanto yan duniya ne yan yaya ne shi yasa ake raina malantan ka tsaya akan gaskiyanka ko sama za ta rikice kai akan gaskiyan ka yake kuma kanka yadda wani ashirani ya zo ya nemi canja maka amma yanzu sai ga mutum ayi ya mai da shi bal ayi nan da shi gobe ayi nan da shi wai kuma shine jagoran jama'a addini saboda me kwadayin wani abu na duniya to karka karka karka yadda da wannan ka bi abin da aka yi maka wahayi zuwa gare ka wasbir ka yi kuma haƙuri domin in ka tsaya din kuma za ka ga abubuwa da yawa suka zagi habaici dukkan abubuwa ne gulma annamiman ba abin da ba za a yi ba to kar annabi ne dai ake cewa ai uzunun ne ai uzunun ko ba haka ba abubuwa nawa nawa ne aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu muni to babu wanda ya tsira daga masa wannan dan haka Allah ya ce manzon Allah kai hakuri wasbir ala da'awati wa azahu kai hakuri akan kiransa kai hakuri akan kuma cutar wanda za a rinka maka hatta ya kuma Allah har Allah ya hukuncinsa tsakaninka da su su a halakar da su kai kuma ka ci nasara wa huwa khairul hakimina Allah shine mafificin masu hukunci sadaqallahu alazim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala zalika min ash-shahidin